الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala mamallakin sammai da kasai cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwar mu ta sake isowa wannan rana ta juma'a ta goma sha ɗaya ga watan jumada al-akhirah shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an tare da ta'aliki wanda Dr. Abubakar Albani yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka cikin abin da za mu ambata da wanda za mu saurara muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 74 malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما عالية آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين
نعم mala ya ce sun mazakara kisata ibrahim al-khalil kuna limushabahatil hal Allah subhanahu wata'ala sai ambaci kissa ta ibrahim al-khalil bayan da aka biye a baya wato da ambatan ƙuraishawa da bautar gumaka da suke yi da inkarin da aka musu limushabahatil hal saboda yanayin yayi kamanceceniya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari haka nan ne a baya Ibrahim yayi wa anna quraishan kanu ya'buduna al-asnam kuma saboda quraishawa sun kasance su ma suna bautar gumaka fa ankara alai fa ankara Allahu alaihim ibadataha Allah subhanahu wata'ala sai mata ya musu inkarin bautar gumaka din nan la'annaha la taqdiru ala naf'in wala darrin domin gumaka ba su isa amfanarwa ba in an bauta musu kamar yadda ba su isa su yi wani cutarwa ba in ba a bauta musu ba wa ƙasa ƙaunar ibrahima sai allah ya ba da ƙissa na batun da ibrahim ya yi wa mutanensa allazi yadda auna annahum ala millatihi wanda su ƙuraishawa suke da awacewa wai suna kan addinin annabi ibrahim to ga yadda ibrahim ya yi da jama'arsa faƙala sai Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azara ka ambata ai uzkur ka ambata a yayin da ibrahim ya gaya wa babansa azara aka ce huwa laqabuhu wannan wai laqabinsa ne qur'ani dai ya ambata mana sunansa azara hadithin annabi ma ya ambata mana sunansa azara to don haka sai a bar shi sunansa azara aka ce wasmuhu tarikh kana min kuta sunan garin su kuta bidhammi qaryatun bil iraq wata alqarya ce a ƙasan iraki shi annabi ibrahim mutumin iraq ne wa kana ahlu tilkal biladi wa humul kan'aniyun mutanen wannan gari kabilar su ita ce kan'anawa ya'taqiduna ilahiyatan nujumi fis sama suna da kudirin cewa taurarin da ke sama su ne ababen bauta taurari da ake da su a sama sun kudurta cewa wai su ne ababen bauta in an ce taurari ana nufin kawakib kamar misali da turanci na ce planet to sun kudurta iya wanda dan adam idansa zai iya gani a ciki ai ba su da yawa ko daga gungun taurari ne da za ka ga a cikinsa ana iya fayyacewa wasu kamar zahara sannan akwai waɗansu ma da ake iya fayyace su su an san su dai a constant kullum haka suke so ɗan adam ya iya fayyacewa sunansu kuma da rana da wata ai su ne waɗanda mutum zai gani a sama in ya ɗaga kansa to sai suka ƙudurta cewa wai waɗannan ababe ababen bauta ne me yasa suka ƙudurta cewa taurari ababen bauta ne sun yi amfani ne kawai da abin da suke shaidawa da idansu alkawun kawai sai suka tabbatar da wai alaƙa a tsakanin ƙasa da sama da taurari misali sun la'akari da alfusulul arba'a wato yanayi na duniya waɗanda idan sun ta'allaka da rana wanda ya ta'allaka da rana ba da wata ba ai kun san shekara akwai shamsiya akwai kamariya ko? shamsiya akwai kamariya kirgensa yake bambanta amma kowanne kuma ai daga wajen Allah ne Allah ya tabbatar da shi ko shi ne aka ce walabitha fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wasdadu tis'a wannan aya ta yi la'akari da wannan kirgen ne kamariya da shamsiya duk abu ɗaya ne bai bambanta ba da ɗari uku da ɗari uku da tara duk abu ɗaya kai magana a ƙirgen shamsiya shine shekara ɗari uku in kuma ƙirgen kamariya ne to shekara ɗari uku ne da tara kuma 'yan matasan nan in kun kai shekara talatin da uku ku bincika lokacin da kai shekara talatin da uku za ku ga shekara ɗaya ta ƙaru a shekarun a ƙirgen kamariya in babarka ta ce maka an haife ka a ƙaramar sallah ne kana kirgawa kowace karamar sallah to lokacin da in kuma an ce maka an haife ka a disamba ne to duk lokacin da disamba take zuwa shekara ɗaya biyu to ran da ka kai shekara talatin da uku za ka ga a kirgenka na karamar sallah kuma ya za ga ya ƙaru shekara talatin da hudu a kowanne talatin za ka sami za ka a cikin shekara ɗari za ka samu shekara nawa shekara uku da 'yan wasu watanni to shi saka a cikin shekara 300 sai ka samu shekara 309 a lissafin to su sun yi la'akari ne da wannan fusulul arba'a wato akwai arwabi' akwai ashita akwai alkharif akwai as-sayf su ne waɗanda shamsiya take tafiya tare da su kuma ba sa canzawa kamar misali damana a sanyi bazara ai damana kaka sanyi bazara to duk lokacin da kaga waɗannan waɗannan lokata idan sun zo to zaka ga da shamsiya suke tafiya shi ya saka wani lokaci sai kai azumi a cikin tsananin zafin rana kamar shekarar corona ga lockdown ka ga azumin zafi to wani lokaci kuma sai ka ga azumin ya a sanyi aka yi shi saboda shamsiya ne amma idan misali sanyi kullun zaka ga yazo sha irin wannan gaba December ko ba haka bane January zaka ga da'iman sanyi a wannan lokacin yake zuwa saboda shamsiya ne to ita shamsiya tana tafiya da wannan fusulul arba'a to la'akari da wannan ne shi yasa sai suka ce okay taurarin nan ashe su ne suke yin abin da ke faruwa a ƙasa baya ai mun yi magana a kayan ilmu ta'athir da ilmu taysir ko qur'ani ya am hadithin annabi ya ambata mana an fahimci haka don haka malamai sai suka ce ilmu taysir wannan ba laifi qur'ani ya yi ishara a kansa amma ilmu ta'athir wannan kuma kafirci ne rudda ne to su sai suka tafi akan wannan cewa waɗannan aba tauraron da ke sama su ne suke da tasiri akan su suke gudanarwa da haka sai suka ce su ne ababen bauta akan haka suka tafi shi ne nan malaye dunkula magana ya a taƙinuna ilahiyatan nujumi fi sama sun ƙudurta taurari da ke sama su ne ababen bauta wal asnami fil ardi gumaka kuma waɗanda suke a nan ƙasa su ma abin bauta ne me yasa suka zama abin bauta sun sanya su wakile ne wai na waɗancan na sama fa yaj'aluna li kulli najmin sinma kowace tauraruwa tana da gunkinta wanda shi yake wakiltar ta anan fa idza aradu taqarruba ila zalika najmi in suna son samun kusaci zuwa ga wannan tauraruwar da suke bautawa a itikadin su mummuna abadu zalika sinma sai su bauta wa wannan gunkin da yake suka sa shi shine wakilin wannan tauraruwar kaga da abin nasa rudu ya tafi wali yashfa'a lahum inda zalika najmi domin wannan gunkin ya musu ceto ya sama musu abin da suke so na amfani ko na kariya daga wajen ita wannan tauraruwar kamar yadda su ma mushirkan larabawa da aka tambaye su uzurin da suka faɗa kenan والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى su ma sun san su sun yadda Allah shine abin bauta su quraishawa ba taularin ba Allah shine abin bauta amma sai suka ce gumaka su ne wai wakilan Allah ba a bauta wa gumaka dan su yi wa bayi iso a wajen Allah haka suka yi ai kamar kirista ne suna bauta wa annabi isa ne sun yadda akwai Allah amma suna bauta wa annabi isa wai ɗaya musu a zatonsu a ƙaryarsu wai ya musu iso wajen ubansa kaga duk abin za ka ga tsarin kafirci duk iri ɗaya ne eh ai alkufur millatin wahida ne faƙala ibrahimu munkiran ala abihi annabi ibrahim sai fara wa'azi daga gida in ka kula da sira da tarihin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuma ka duba abinda Allah ya faɗa dangane da annabi Ibrahim a cikin alkur'ani aka faɗa za ka ga akwai kamanceceniya mai yawa ka ganin da babansa ya fara wa'azi a gida ya fara wa'azi shi ma manzon Allah sai aka ce wa an zir ashiratakal akrabin kai ma so mai wa danginka shi ma annabi ya so ma tara dangi da su ya fara yi wa'azi ya banu abdulmanaf ya banu ya banu abdulmuttalibi ya ya fara daga banu abdulmanaf har ya kasa kasa kasa ya zo banu hashim ya zo banu abdulmuttalibi cikin banu abdulmuttalibin ma ya dawo kan gwaggwansa gwaggwan sai ma ya dawo cikin gidansa ya ambaci fatima to kaga annabi ibrahim shi ma sai fara da gida da babansa can ai ya masa wa'azi ya abaci ya abaci ya abaci yana rarashinsa to shi ne annabi ibrahim alaihi salam yana inkari ga babansa munabbihan lahu ala zuhuri fasadi ma huwa murtakibahu yana faɗakar da shi akan cewa abin faɗa yake aikatawa bayyanannen barnataccen abu ne ma'ana abu ne wanda yake na barna kuma bayyananniya ya ce a tattakidu asnaman aliha yanzu za ka raƙi gumaka a matsayin ababen bauta ta abudu haka na bautar su istifhamu taubiqin ne tambaya ce amma kuma zarginsa yake yi akan haka ai ma'ana me yasa za ka raƙi yanzu a ce gumaka za ka raƙa abin bauta ai kaga inkari ne yace inni araka wa qaumaka lalle fa ni ina ganin kai da mutanenka bi ittikhadhiha wajen riƙon gumaka abin bauta fi dalalin cikin wanta bata anil haqqi gabarin gaskiya mubin wanda yake kuma bayyananne kaga kenan shi wa'azi yana iya tasowa daga sama yayin ƙasa yana kuma iya tashi daga ƙasa yayin sama kuma yana iya yin kafada da kafada shi wa'azi haka tsarin sa yake kaga annabi nuhu alayhi salam ai shine yayi wa'azi a ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin a ɗansa yake wa'azi yana rarashinsa ɗan yaƙi ya halaka nan kuma annabi ibrahim shi ne yake yin wa'azi a babansa da haka wa'azi zai iya tafowa daga sama zai iya tafowa daga ƙasa abinda ake bukata dai gaskiya in ta zo maka ta kowace kusurwa ce ko daga wajen wanda baya binta in dai gaskiya ce karɓe ta alhikimatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha ita gaskiya kamar raƙumin mumini ne da ya ɓata duk inda ya ga a ɓasa kawai kamawa yake yi shi ya saka shaidan ya faɗi maganar gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al'ana faqad sadaqaka wa huwa kadhubun yanzu kan gaskiya ya faɗa maka yi riko da gaskiyar amma fa shi makarici ne a tsarin sa amma da yanzu gaskiya ya faɗa maka yi riko da ita kaga ashe ko da makarici in ya faɗi gaskiya abin da yake tabbatacce na gaskiya sai a riga bala a ce kai din ai baka bi ba shi ba abin da ya dame shi ya sallah watakila magiya ya sha sai to yana tambayar ya ce ko ana kiran sallah ku tashi ku tawo mana kuma shikenan sai ku ce kai ba agiya ka sha a sai ku tashi ku je ku yi sallar ku ko ba haka ba eh shi ma ai masa addu'a Allah ya raba shi da giyar to Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ai kaman haka nan kama araynahu idlala abihi wa qaumihi kamar yadda aka nuna masa cewa babansa da jama'an nan tasa a cikin bata suke har ya fahimci haka kuma har ya ta musu wa'azi nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi haka nan muka nuna ma ibrahim iko na sama da ƙasa wato ya fahimci mulkin sama da ƙasa na Allah ne Allah maɗaukaki shine yake da sai ɗara a kansu yake gudanar da su da sama da ƙasa baki ɗaya mallakar Allah ce ba wai sama ita ce take gudanar da ƙasa ba dukansu ƙarƙashin tadbirin mahalicinsu suke shine Allah liyastadilla bihi ala hadaniyatina domin ya kafa dalili da wannan abinda Allah ta'ala ya nuna masa na ilimi dan ya tabbatar da kadaituwar Allah wajen bauta wa ta'aliman liqaumihi kuma ya koyar da mutanansa wal yakuna minal muqinin kuma domin annabi Ibrahim ya ƙara samun yaqini nan me yasa aka ce wal yakuna minal muqinin shi annabi ibrahim ba wai bai yadda ba ya kai gayar yadda amma duk lokacin da al'amar ya zo yana so ya ƙara samun yaƙini mai ƙarfi a kayansa yana da kwaɗayin samun shirya shi ya saka ya ce rabbi arini kaifa tuhiyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu mana Allah ya ce awalam tu'min baka yadda bane kan ibrahim qala bala ya ce ya ubangiji na yadda walakin liyatuma inna qalbi ina so zuciyata ta ƙara samun yaqini ne yaqini na ya ƙaru akan nada ya hauhawa to nan wajen Allah subhanahu wataala ya dora shi kan wannan tarbiyya ce wal yakuna minal muqinin biha wa jumlatu wa kadhalika wa ma ba'da i'tiradun wa adafun ala qala falamma janna alayhi al-layl lokacin da dare ya yi duhu a kan annabi Ibrahim dare ya lullube arkhan laila su dolahu kenan wato ya lullube ya saki mayafinsa ra'a kaukaba sai ya ga wata kaukab a ce tauraruwa duk waɗannan da suke sama ana ce da su wato kawakib su waɗannan kawakib su ne alkawakibus saba'a kamar yadda malaman taurari suke ambatawa akwai ashams akwai alkamar akwai az-zuhra ita daga cikin waɗanda muke cewa taurari ne sannan akwai atarid akwai zuhal akwai mirwikh su ne alkawakibus saba'a to an ce wanda ya ga shi ne nan malai ce ƙila huwa zuhra wato ita ce az-zuhra wadda ya gani daga cikin taurarin su wannan malaman falaki duka sun kaman a ce maka a kimiyyar zamani me suke kira abin ne ma astronomy eh astronomy ko eh sanin group group na taurari wanda ya san taurarin ya san su in ya gan su kuma ya san wani group ne na wannan taurarin eh to suna nan ko yanzu misali akwai mafi sauki wanda ake ganewa shi kuma ana ganewa direction ne da shi kusurwoyi ko da a ce a cikin jeji ne ka bata kana so ka gane ine ne alƙibla su suna nan ba sa canzawa suna nan su su bakwai ko guda hudu haka sannan da guda uku kuma sun gindaya ta tsakani da'iman in ka san su dama da ka kasa gane kusurwa kana ɗaya kai zaka gane ina ne kudu ina ne arewa ina ne gabas ina ne yamma da'iman suna nan ba sa canza ko da a cikin taurari da yawa ne zaka fidda su to an ce zuhra ya gani qala sai annabi ibrahim ya ce liqaumihi ala iradati hidayatihim wato yana nufin ya nusar da su ne waliyadullahum ala butnani mu'taqidihim kuma domin ya kafa dalili akan cewa ƙudurin da suke da shi na taurari abun bauta ne to ɓacaccen ƙuduri ne liyu'minu ala tariqi man yansifa khasmahu aliman bi butlanihi a bisa irin tafarkin wanda yana jayayya da mutum sai ya nuna kaman wancan ɗin da dai yayi amma dan ya tara shi ne kuma zuwa ga point dan ya nuna abin da yake kai ba gaskiya bane thumma yunkiru alaihi sai masa inkari yubtilahu bil hujja yadda zai rushe abinda khasminsa yake faɗa a bisa dalili a bisa hujja ba wai annabi ibrahim ya yadda bane da yace hadha rabbi kun ga annabi ibrahim alayhi salam Allah ya bashi matsayi ya bashi daraja in kun duba cikin tarihinsa da Allah ya ambata ko kisas zan ce ba tarihi ba cikin kisas na annabi ibrahim da Allah ya ambata cikin alqur'ani zaka ga annabi ibrahim allah ya bashi uslubi mai kyau da fikira mai kyau wajen mujadala da khasminsa annabi ibrahim allah ya bashi wannan shi ya saka da allah ya kawo kissarsa ƙarshen suratun nahal da ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim a ƙarshe Allah ta'ala sai ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suke kafirai ce wa jadilhum billati hiya ahsan ai saboda ya koyi da annabi Ibrahim ne da aka kawo kissarsa ya iya mujadala shi yasa kai tsaye ma wani go aka cewa annabi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan me yasa aka kebe ahlal kitabi kawai a wajen saboda su ne suke da littafi su suna da madogara in ka ce zaka mujadala da kirista kai baka san addinin naka ma balle nasa to sai ka da kai to kar kai garajen yin mujadala da shi dan kana takamar kai kana kan gaskiya har sai kana da abin da ka taka ka san yadda zaka mujadala da su balle yahudu kuma ubannin kufurci da munafurci to na annabi ibrahim alaihissalam ya yi mujadala da mutanensa wajen rushe musu barnar da suke kayi kaga annabi ibrahim ya fara da mujadala da mutanen da farko tukunna da gumaka ya fara da aka ce su ne wakilai ba an ce gumaka su ne wakilai ba to sai fara da gumaka sai fara ga gumaka da aka ce su ne wakilan tauraron da ake bautawa ba faskara su yi ba itacen banza sun tafi shi kuma ya faskara su ya bar babban ya rataya masa abin a wuya da suka zo man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin kaji wauta yanzu waye zo ya faskara waɗannan ababen bautar tam kai amma ya isa azzalimi to abinda kake nema ya kare ka kuma kace an faskara shi an zalunce shi to kai an zalunce ka wajen wa zaka je ya kare maka ya kwata ma haƙi shi ma da kai tabbatar cewa an zalunce shi to kaga annabi Ibrahim da aka tsegunta cewa ai an ji yana faɗan magana dama game da su kai ne a anta fa'alta hadha sai yace fasaluhu in kanu yantiqun da yace wannan ne yayi fa'alahum kabiruhum hadha wannan babban ne ai bubbuge ba ga shi kadai ne a wajen ba gashi daga tali baya so ne ya hada shi da kanana me yasa za a hada shi da kanana shi ɗaya yake so kaga nan ma afakaice wa'azi yake nuna musu cewa mahalicci guda ɗayan fato zai sa waɗanda ba su bauta masa ba a wuta don yana kishin bautar tasa ya ce wannan ma abin nan kaga daga nan wajen lokacin da ya ce fas'aluhum in kanu yantiqun sai kawo ma ibara tamkar ukala bai ce fas'aluhunna ba domin ya nuna musu anan ma ya wautar da su wasu abubuwa ne fa da ba su da hankali amma ku tambaye su in har kuna ga suna da hankali ai shine ma'anar ya nuna musu basu da hankali amma in kuna ga suna da hankali ku tambaye shi ne fasaluhum bai ce fasaluhunna ba in yace fasaluhunna ai ya nuna cewa qarar dama ba za su bada ansa ba amma fasaluhum in kanu yantikun ku tambaye su ma in kuna ga suna da hankali kuma za su iya furuci sai sau goma aka sussunar da kawuna laqad alimtum ma haula yantikun ai ka sun kun san cewa waɗannan ba sa magana yaushe zai mai da mu wawaye ya ce mu je mu tambayi waɗannan kaga daga nan da suka ce ai kuma ba ya za ka ce abin nan sai ya ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dun to kwatir da ku da abin da kuke bautawa ba Allah din nan ba ya za ku bauta abin da bai isa kare kansa ba bai da hankali baya iya magana baya tsayenawa kansa kome ku ce kuma shine zai kare ku kaga yana da uslubi sai ya koma kan waɗanda suke da'awar cewa sarkin da yake nuna cewa shi ne ubangiji abin bauta nan ma kaga sai ya ce masa ubangiji na yana fitowa nan kuma koma kan halitta tun da ya ce shi ne mai halitta to ga abu zahiri yanzu dare ne in rana ta yi fito mana da rana ta can ubangiji na dai shi yake fitowa da rana da farko da ya gane ya ce masa ubangiji na yake rayawa yake kashewa sai ce to aini ne sai ce a ɗaibo masa fursunonin da ake kondemin ɗinsu guda biyu aka fito da su suna makyarketa lokaci ya yi za a sare wuyanmu aka ɗaure da ya ce ku sare wuyansa aka sare ɗayan shi ma da yana makyarketa ya ga za aka an kashe ɗayan zai shi ma abin nan kai da kai ce kai na kyale ka na ma ya fe maka ka tafi eh sai ce kaga na kashe wannan na raya wannan to dai gane mahaukaci ne wawa ne sai ce to ubangiji na shi yake fitowa da rana ta gabas kai kuma tun da ka ce kai ne yanzu ga ka dama ai sai ka fito mana da ita ta ta yamma kaga sai mu yarda cewa dama kai din ne fa buhital ladhi kafara sai dimauce ba shi da abun fada an kure shi annabi ibrahim ya iya mujadala da su kaga nan ma ya kada wannan to yanzu me ya rage alkawakibus sab'a da aka kaddara su ma abun bauta ne ai gumaka wakilansu kan da suka saka a ƙasa an gama da wannan an gama da shi na marud to yanzu kuma mai rage na saman to shi ne fuskance su domin a gama hujjar ƙarshe to lokacin da tauraruwa ta zo bai fara da rana ba ita tafi girma a idan mutane sai fara da tauraruwa a cikin taurari fa ilimin kimiyya ya nuna ko waɗanda da yawa sun fi ranar girma nesa ba kusa ba falan majanna alaihi lailu yayin da dare ya lullube masa ra'a kaukaban sai ga wata tauraruwa kila an ce huwa zuhra ita ce az-zuhra qala liqaumihi ai mun yi nan ko yace hadha rabbi yace wannan shine ubangiji na fi za'amikum arayawarku ai tauriya ya musu hadha rabbi in misali a ce ya nuna sama ne ma ya ce haza rabbi za a tsammata tauraron ya nuna amma mai shi ko mai yake nufi allahu larifi sama tauriya ya musu lokacin da imamu shafi ya kai ziyara iraq ya kai ziyara bagdad a imamu ahmad ibn hanbal sai samu lokacin khalifa ma'amun yana kan kaifinsa na zaluntan mutane shi mu'tazili ne akan sai sun koma aqida ta mu'tazila su kuma aqida ta mu'tazila su sun abu wasu abu qur'ani sun ce alqur'anu makhluq suna da wadansu abubuwa wanda ya karkace ma addini kwata kwata asali ta samu asali ne daga jahmiya ba wannan nake son dogon bayani akai ba imamu shafi'i da yazo aka kamo shi an kama Ahmad bin Hanbal duka dauri har ma aka ke za a kashe shi ya sha wahala hawa kadan ba kurkuku ya dade a ciki aka azabtar da shi aka kamo Imam Shafi'i shi da ya kawo ziyara aka so madimarsa to shi Imam Ahmad bin Hanbal katon mutum ne an ce yana da tsayi yana da jiki kakkarfa ne shi kuma Imam Shafi'i karamin ruwa ne kaman ka ce ƙaramin ruwa ne so lokacin da aka zo da aka fara bugunsa sai ga ba zai iya ɗauka ba wasu ya canja fatawa ya ce alƙur'an makhluk kai ya ce ma kutubus samawiyya na duka makhlukat da ya ga duka ya ishe shi sai ce ku dakata me ake so na faɗa ne so ake ka yadda cewa littattafan saman nan makhlukat ne sai ya ce abu mai sauki sai ce musu inna taurata wazzabura wal injila sai ce kullu ha'ula'il arba'a makhlukat sai suka ce dan nema suka bashi ya tafi ya dawo garin su makka aka ce me yasa ka faɗa ka yace ayo ai tauriya ya musu ai cewa yace da qur'ani zabura linjila at-taura ina su ne aka ce ce abin nan sai ce duk waɗannan guda hudun nan da ku duk gaba ɗaya halittattu ne yana nufin ya tsunsa tauriya ya musu eh sai suka kyale shi sai ya tafi to kaga ta iya yiwa shi ma annabi ibrahim tauriya ya musu in yayi ishara ne zuwa ga sama wallahu a'lam yace hadha rabbi ima ta zo da siga ce istifhamiyya hadha rabbi kuna ga wannan ne ubangiji na to amma kaga yadda lafazin ya zo a cikin jimlar ta zo a ƙur'ani kamar yana tabbatar musu wani abu ne ba tambaya ya yi ba haza rabbi wannan ne ubangiji na wala Allah ya yi ne a bisa tsari na tauriya wallahu ta'ala alam falamma afala lokacin da tauraruwa ta kau ƙala sai ce la uhibbul afilin kai ni bana son masu kaucewa wanda kuma zan neme shi in rasa a ni bana son wannan an ittakhadtuhum arbaba da rike su abin bauta na fi so wanda yake da'iman akan dawwama la'anna rabba la yajuzu alaihi taghayyur wal intiqal to wannan kalami ne kuma wanda ya saba ma aqidatu ahli sunna wal jamaa la'anna rabba la yajuzu alaihi taghayyur wal intiqal at-taghayyur ka iya fadin haka amma intiqal fa ubangiji ta'ala ce laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake ya ubangiji kuma shi Allah mai ji ne mai gani ne mai ji ne mai gani kuma ubangiji a cikin alqur'ani ya siffanta kansa da wasu abubuwa ya siffanta kansa da almaji waja'a rabbuka haka ne ko wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu kaga ya siffanta kansa da al-itiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuka ubangijinka na sauka saman duniya amma duka waɗannan ayatu sifat ne sunan wanda ibnu shahabin az-zuhri yake cewa amaruha kama ja'at bila takyifin wala ta'tilin irin waɗannan ayoyin sun zo ka gudanar da su yadda suka zo karka faɗi fassararsu ma'ana ba fassara na lafazi ba karka ce ga yadda suke kai tawili ka canja abin waɗansu misali kamar mu'tazila waja'a rabbuka sai suka ce waja'a amru rabbika ya gaya musu haka Allah ne bai san abin almaji'u ba annabi ne bai san almaji'u ba bai fassara shi a haka ba da Allah ya faɗa hakan ba shi kamar yadda yake amaru haka ma ja'at bila takyifin karka ce ga yadda abin yake wala ta'tilin kar kuma ka salubar da shi ga ubangiji domin sau da yawa su mu'tazila asali ma har kansu jahamiyya kokarin tashabbuhi na ubangiji ne yasa suka salubar masa siffofi ai wanda ya ashabu ta'til malaman tauhidi suka ce duk masu ta'tili to ai mushabbihun ne domin ba za ka yi sarayar misali sai suka ce da Allah ya ce bal yadahu mabsudatan hannayensa guda biyu a shimfiɗa suke mun gane ko to sai suka ba da wata fassara suka ce ba hannaye ake nufi ba ana nufin karamci ne da kyauta waye ce ma karamci ne da kyauta mutum bai yi tunanin faɗan hakan ba ma har sai da ya siffanta Allah da makhalukai ko ba haka ba ne in baka siffanta Allah da makhlukai ba za ka ce ka kore masa siffar da ya faɗa wa kansa ba amma in har ka kore masa ka yi ta'atili to ka yi tashbihi ne tashbihi yake kawo ta'atil don haka shi yasa Muhammad bin Shahab ya ce ammar wa kama ja'at bila takyifin wala ta'atil malamin sa Imam almajirin sa Imam Malik ibn Anas shi ma kwatankwacin irin haka ya faɗa da aka tambaye shi an al-istiwa yace al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'a to don haka wannan sai andalan din intikal din ya ci karo da waɗancan ayoyin da kuma bayanin da malaman tauhidi suka yi amma at-taghayyur la'annahuma min sha'an al-hawadith falam yanja ay yu'athir wa yufid fihim dhalik wannan abin da annabi ibrahim ya faɗa na jan hankali dangane da taurari ba abin bauta bane bai musu fa'ida ba bai tasiri a gare su ba. Falon mara alkamara ba ziga a yayin da annabi Ibrahim kuma ya ga abin nan wata, ai wata yanzu a idan mutane wata ya fi tauraruwa ko? A kallon jama'a. To da wata ya fito gashi da haskensa tara ɗali'an ya tsinka ya bujiro. Ƙala sai annabi Ibrahim ya ce musu, Haza rabbi, wannan shi ne abin bautata. falamma afala lokacin da shi ma wata ya wuce don akwai lokacin da za a yi kwanaki watan ma baka gan shi ba ya shiga fakuwa falamma afala yayin da ya kau ƙala sai annabi ibrahim ya ce la'illam ya hadi ne rabbi in fa ubangiji na bai shiryar da ni ba yuthbitni alal huda ya tabbatar da ni akan shirya ba la'akunanna min alqawmi dallina zan fa kasance cikin mutane waɗanda suke batattu nan mai annabi ibrahim yake nuna musu suna kan bata ko ba haka ba masu bautar wata suna kan bata masu bautar taurari suna kan bata wato ya ce ina tare da ku amma da tafiya ta tafiya ya ga wancan sai ce ah to kuma yanzu ya wata yanzu ba a ganinsa wata kuma ya yanzu ya kau shi ma ashe mai kaucewa ne ashe idan wani abu ya zo shi ma yana sha makance shi girgije sai ya fito ga wata kuma sai ya rufe shi shi ma babu yana nan a saman amma an rufe haskensa ashe kenan yana da nakasa kai shi baya san abin bauta wanda yake nakashashe ina ne la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin ta'ridun liqaumihi yana gujirowa mutanansa kenan bi annahum ala dalal suna kan bata ne fa falam yanja fihim dhalik amma wannan ɗin bai yi tasiri ya fa'idantar da su ba to yin saura rana ce ta rage falon mara a shamsa ba ziga yayin da ya ga rana ta fito tana haske ƙala sai ya ce haza rabbi wannan shi ne abin bautata zakkarahu ya kawo shi da sika ta muzakkar bai ce hazihi ba an ce ba ziga kuma yace qala hadha li tadhkir khabarihi saboda khabar ɗansa ai muzakkar ne rabbi kenan ai ba za a ce rabbata ba to shi yasa yace hadha rabbi ba za a ce hadhihi rabbi ba hadha akbar kai ai wannan kan ma shine yafi girma yafi kowanne a ciki tafi kowace a cikin minal kawakibi daga cikin waɗannan taurarin duka da ake gani hadha akbar ƙarƙashin wannan haza akbar ƙalal gazzali imam al-gazzali abu hamid kenan muhammad ibn muhammad al-gazzali ka san gazalin biyu ne ko akwai wancan na farko wani malami mai zuhudu wanda ya littattafa masu yawa mawallafin iya ulumiddin malami ne wanda ya rubuta littattafa da yawa kan zuhudu masu yawan gaske ya rayu cikin karni na hudu zuwa karni na biyar wajen shekara 900 kenan ko to qala al-ghazali rahimahullah yace sa'atu shamsi mi'atun wa ishiruna sana fadin rana kwatankwacin shekara 120 ne ai abin da ake nufi laudara ala mihwaril ardi da ita rana za ta kewaya a kayan makewayar da duniyan nan tamu take kewayawa wato akan axis ɗinta ta orbitin fa yawmun wahidun wa laylatun wahida lil ardi tusawa mi'atun wa ishiruna sana to sai zamanto wuni ɗaya da dare ɗaya na ita ranan inda za ta kewaya irin yadda kewaya wanda duniya take yi to kafin ka ga dare da wuni kwana ɗaya ya wuce to zai kai kwatankwacin kewaya wadda duniyan nan tamu ta yi na shekara 120 mun fahimta? kewaya wadda take yi ai kun san ranar mu tana kewayawa haka ko ba kewaya take ba idan ta kewayo ta rana ta nan wajen kamar yadda yan kimiyya suke faɗa sai dare yayi ko rana ta yi wallahu ta'ala alam to wannan da yana kwatance ne dan a san girman rana da wata tabinan girman rana in an kwatanta ta da me da duniya wunin ta daya daidai yake da wunin duniya na abin nan kwananta ɗaya wuni da dare daidai yake da kwana ɗaya na duniya daidai yake da kwanan duniya na shekara 120 kenan kai sati ɗaya a rana lokacin da aka yi ta dare da rana in har akwai inda kewayawa za ta irin na duniya za ka shekaru masu yawa kenan ko a lissafin kimiyya na zamani nauyin rana mas kenan nauyin rana ya kai nauyin duniya ya ninka nauyin duniya sau dubu ɗari uku da talatin da uku nauyin rana ya ninka nauyin duniya sau dubu ɗari uku da talatin da uku kuma girman rana a binciken kimiyya na zamani za a iya ɗaukan duniyan nan tamu ɗai-ɗai-ɗai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a sasu a cikin rana kafin su cika rana su zama girmanta so tana yi tsayanin girma kuma nisan da ke tsakaninmu da rana fa yana da yawa sai ka samu mil miliyan casa'in da uku wanda yake daidai da mil miliyan ɗari da hamsin na kilomita kilomita miliyan 150 tsakaninmu da ita amma ka yadda ta buwaye mu in zafi yayi lokacin rani itan ce fa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alkiyama za a kawo ta bata humil ɗaya ba bata kai daga nan zuwa take ba tsakaninka da ita in mil ɗayan ne ko ko kaman daga nan zuwa take wani gumu mai kadaro mil mai ruwaya ma ya ce shi bai sani ba a musafatun fil ard aw milul lati yuktahalu bihi nas tuktahalu bihi nas ana nufin zango ne ma na ƙasa ko ku ana nufin masayin da ake abin nan da shi kwalli akwai aiki fa wallahi akwai aiki a gaba Allah ka sassauta mana ya rabbi to nan wannan duk karkashin wannan bayani ne na haza akbar wannan ita ce mafi girma akan sauran taurari kaga dai qur'ani ya mana ishara cewa ita ranar ta fi sauran taurarin mai girma amma ta iya yiwa a samu kuma wata tauraruwar da ta fi rana wala Allah yana nufi a cikin waɗanda idanu yake gani ne wallahu alam falamma afalat lokacin da ita ma ta kau gabat kazalik ita mata faku kamar yadda sauran suka faku qawyat alaihim alhujja yanzu hujja sai ta ƙara ƙarfi a kayan waɗancan mushrikan walam yarji'u amma duk da haka basu dawo zuwa ga imani ba qala sai annabi ibrahim yace ya qaumi ya mutane na inni bari'un mimma tushrikun yanzu kan lamar ya ƙare ni kan na baranta daga abin da kuke yi na shirka na baranta ba ni ba ku duk abin da kuke da shi shirka ga Allah nan ne fa suka ce har ya kohu wansuru alihatakum ku kona shi wai kaji wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin wansuru ku taimaka ma ababen bautar ku ku taimaka musu fa ku taimaka musu kai da kake neman taimako a wajen Allah Allah shine shi kuma yake taimakawa mu'minai ko inna nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya lanansuru to qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuna min al asnami na gumakan nan wal ajrami da jukkuna al muhdatha wadanda Allah ya halitta al muhtajati ila muhdathin wanda suke da bukata su ma zuwa ga wani fararan abu faƙalu lahu sai suka ce ma ta'budu kenan kamar sun tambaye shi me kake bautawa to kai tunda ka ki komai ƙala sai annabi ibrahim ya ce inni wajjahtu wajhiya ni na fuskantar da fuskata qasattu bi ibadati na nufi ga bautata lillazi fatara as-samawati wal arda ga wannan da ya kage halittan sama da ƙasa ya ƙagi halitta na sama da ƙasa ba ma ya ƙagi halittan taurari da rana ba sai ce wanda ya ƙagi halittan sama da ƙasa ai taurarin a cikin sama suke to bari ta su abinda idansu bai gani ba ma ubangijin shi ya halitta shi ne ke son nuna musu su bauta wa wannan wanda ya ƙagi halitta na sama da ƙasa inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati والأرض ومن جملة معبوداتكم أو أن النسخة ذاك كما أنسى معبوداتهكم معبوداتكم كاف دميم شيء كما تا daga cikin taron abin da kuke bautawa kuma ash-shamsu wal qamar wal kawakib akwai rana akwai wata akwai taurari ai Allahu Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ma suke kunshi a ciki ai kaman yadda Allah madaukake faɗa ne inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-amru ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin kaga ai wannan aya ta dunkula duk sako annabi Ibrahim din ubangiji shi halicci sama da ƙasa ya daidaita kan al'arshin sa dare da rana duba ki daya shine yake gudanar da su yake sa wannan ya lulluba wannan wannan kuma ya kwaranya wannan da rana da wata da taurari baki ɗayan su horarru ne a bisa umarninsa kaga wannan aya ta daidaita da abin da annabi Ibrahim alaihissalam ya gaya wa mutanensa kuma hanifan in an ce hanif wato ma'ilan kenan wanda ya karkato shi ne da aka ce hanifiya daga na aka sami addinin hanifiya addinin annabi Ibrahim kenan addinin musulunci in an ce hanif wanda ya karkato ma'ilan kenan ila dinin qayyimi dinin tauhid shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce abin nan fattabi'a millata ibrahima hanifa wani gwai ce wattabi'u millata ibrahima hanifa al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma an ce su wannan addini na hanifiya shine albara'a albara'atu tam an kulli ma walla haka annabi ibrahim ya tsaye shine jagoran tauhidi shine jagoran barwanta daga dukkan abin da yake na kwamacala kwamacalan bautan gumaka ne kwamacalan jingina ma Allah kishiya ne kwamacalan ɓamɓarowa wani abu daga ikon Allah a ba ma wani makhaluki ne kwamacalan irin yadda aka kai kamba mashehunai kwamacalan bokaye ne kwamacalan 'yan tsubbu kwamacalan shirgi kala-kala dai ga suna Allah ka tsare wa ma ana minal mushrikin kuma ni ban zan daga cikin mushrikai ba imam al-bukhari ya kawo hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yalqa ibrahimu abihi azara abahu azara yawmal qiyama annabi ibrahim zai haɗu da babansa azara a ranar alkiyama sai annabi ibrahim zai ga baban nasa a cikin ƙura da bucacin kai da kamɓori a jikinsa sai ya gaya masa ya ce baba ba na gaya maka kar ka saba mini ba alam aqullaka la ta'sini ban ce ma kar ka saba min ba ba ya ce masa yazo ya bi shi ba fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أمدي يكي أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ينزل ذاك كامتين كامت أبو بوتاتا كي إبراهيم ينزل أشي بلاك الدين جنانك إزالة ذاك زما إيمانا النبي إبراهيم أكتي ذا جيفيش ذا أهلكاش la'arjumannaka sai na jajjefe ka wajurni maliya kai ka rabu da ni ma tsawon zamani kan gararan da shi kuma da yace salamun alaik sa'astaghfiruka laka rabbi sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yayi alƙawarin cewa zai roƙa masa gafaran ubangijinsa kuma annabi ibrahim yayi ta roƙa ubangiji yayi ta roƙa ma babansa gafara din yana raye madal haya har sai lokacin da labari ya same shi cewa babansa fa ya mutu akan kafirci da ya fahimci cewa ya mutu akan kafirci to anan ne sai kame ya daina shi saka Allah madaukaki ya ce to kada ku ƙara roƙa ma wani mushrikin da ya mutu gafaran Allah aka ce kar ai in za a bada uzuri ga abinda annabi Ibrahim yayi sai Allah ta'ala ya bada ya bada uzurin annabi Ibrahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to kaga sai Allah ya faɗi uzurin Annabi Ibrahim addu'ar da Annabi Ibrahim ya ce wa babansa bata zamba alƙawari ne da yayi yace sa astaghfiru laka rabbi zan yi ta roƙa maka gafaran ubangiji na amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah da ya bayyana masa cewa maƙiyin Allah ne ya mutu akan kafirci tabarwa aminu sai annabi ibrahim ya barranta daga gare shi to kaga anna yanzu alkiyama annabi ibrahim sai Allah ya kaddara masa ya haɗu da ubaban a cikin kaskanci sai ya ce masa ba ce kada ka saba min ba sai ya ce masa al yawma la a'siyaka yau kan bazan saba maka ba dan haka sai ya juya wajen ubangiji yana roƙon ubangiji yana cewa yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya Rab, innaka wa'attani Allah tukhzini yawma yub'athun fa ayyu khizin fa idha huwa fa ayyu khizin akhza min abi al-ab'ad sai ce ya ubangiji kamun alƙawar cewa ba za ka walakantar da ni a ranar da ake tada mutane ba annabi ibrahim ya roƙi ubangijinsa ko cikin suratul shu'ara addu'o'in da ya jero din nan yace wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ai cikin jerin addu'o'i da ya ambaci haka kuma Allah ya ansa masa abinda bai ansa masa ba da yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin shine ba ansa masa ba tun a duniya aka nuna masa ƙiyayyar da babansa yake ma'addini bi an mata alal kufur shi ma sai baranta daga gare shi to sai tuna ma ubangiji wannan sai Allah ta'ala ya ce aini inni haramtu jannata alal kafirina aina haramta aljanna akan kafirai to a lokacin annabi ibrahim yana tsaye bayan an bashi wannan ansa sai a ce masa duba kasanka mana duba kafafunka ibrahim annabi ibrahim sai ya duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza huwa bi dhibhin mutalattakhin sai ga wani dhibhin ba dhibhin ba bi dhibhin adhabahu shine adhabu wato kura mai gashi a jikinta sai ya ganta an mai da baban haka ibn hajar al-asqalani cikin fatul bari sai ce hikima da Allah subhanahu wata'ala ya mai da baban annabi ibrahim haka don kada abin ya taba zuciyarsa domin shi ma a kiyama a mokifin kiyama ma ya kyamaci baban sai aka kawo shi a wata siffa mummuna siffa wanda shi ma annabi ibrahim zai ji baya son sa kuma in an kama an jefa a wuta wala Allah zai ga kaman ba shi aka jefa ba mun gane ko to sai aka yi tahawulin kamar tasa girmamawa ce ga annabi ibrahim annabi ya ce fa yi ukhadu bi qawa'imihi fa yulqa fi jahannam sai a kama kafafunsa qawa'im ana nufi kenan rijlahu wa yadahu sai a kama su sai a hada sai a watsa shi cikin jahannama hadisi ne ingantacce imam bukhari kawo kaga annabi ibrahim zai ga babansa kuma zai ambata masa na maka wa'azi kuma baka bi ba kaga baban ya ce yanzu kan ba zan saba ma ba don a tabbatar da cewa ceto ga mushriki ba ta taɓa yiwa a cikin alƙiyama kamar yadda Allah ya alƙawari inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha annabi ibrahim khalilullah awwalu man yuksa yawm alqiyama shi za a fara ba wa tufa ya saka a ranar alƙiyama in an tashi amma duk da wannan kimarsa ya darajar Allah bai karɓi cetonsa ga babansa kafirin da ya mutu kan shirka ba kaga ake yayi shirka kenan kar da mutu da ita kar mutum yadda ya mutu yana zuwa gumboka ne wallahi ya shiga akunsa duk abin da za a samu a duniya mulki ne dukiya ne wace shi ya shege ne ki rike mijin naki ke kadai kar kowa ma ya zo a'a kowa ce ce ta zo kin kore ta da wane ne ba abin da zai amfanar idan mutum ya mutu da kafirci in ya je alkiyama sai ga wannan ba zai fa'ida ba dan haka rike Allah shine aula annabi ibrahim alaihissalam ya ce inni wajahatu wajihiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin nan za mu tsaya shine kan gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم